وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيدا ولد آدم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من ساكي سادوا أولنا مجلسي نفسر القرآن من جرمه a wannan masallacin mai tarin albarka masallacin indimi islamic trust a nan garin maiduguri yau muna a shida ga watan ramadan shekara 1442 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da sha takwas ga watan hudu shekara 2021 muna da muna cikin suratul a'raf biya mun karanta ayata ko mun tsaya ƙarshen ayata 205 amma za mu ɗan yi bayani kaɗan a kanta kafin mu wuce ayata gaba kafin na za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi da aka rubuta muna cewa wasu daga cikin tambayoyi da aka rubuta don ba zai wa ansa duka ba abin da ya sauwaka saboda haka idan ka rubuta tambaya baka ji amsa ba sai kai haƙuri abin da ya sauwaka domin kowace tambaya in aka ce za a amsa to sai a gama awa ɗayan ba yi tafsiri ba kuma tambayoyin ba ƙarewa za su yi ba wannan tambaya yake ziyara kasuwanci da wanda ke ba musulmi ba shi ba musulmi ba yana tura masa kuɗi yana saya masa kaya yana tura masa to ya halitta ne idan ya tura masa kaya ya tura masa kudi baya da kayan sai ya saya wani guri kuma aka aka in sayar masa kuma in kara masa kudi a kai ma'ana bayan ya sayi kaya ya tura masa kudi ya sayi kaya ya kara kudi akan abin da ya saya na kasuwa ko kuma idan ya je sai kayan ya nemi a rage idan aka rage sai ragin da aka samu sai sa a jihun shi shin wannan ya halatta to na akwai tafsiri shi wannan ko musulmi ne ko ba musulmi ba wannan ba shi za a duba ba yanzu kai musulmi ne hukuncin Allah shari'ar Allah ta hau kanka shi ya tura ma kuɗi ka saya masa kaya wannan wakilci ne ya baka kuma bisa ga amana duk wanda ya tura ma kuɗi ka saya masa kaya wakilci ne ya baka ya amince maka ne saboda haka dole ka fito ka faɗa masa komai idan ka saya ka ƙara kuɗi ka ce na saya kaza da kaza amma ga na ƙara kuɗi kaza gudun wahala na idan ya yarda shi kenan haka na kuma idan ka sayi kaya ya tura ma naira naira dubu ɗari biyar ka sayi kaya a kan naira dubu ɗari hudu da hamsin ko dubu ɗari hudu da sittin ka samu sauƙin naira dubu hamsin ko arba'in to dole ka faɗa masa bai halatta ka yi shiru ka cinye naira dubu arba'in ko hamsin din nan ba domin ba ku yi da shi akan cewa za ka saya za ka samu amfani bai faɗa maka kai da shi wannan ba ko kuma idan shi ya faɗa maka tun farko ya yi kun yarjejeniya ka je ka dama ka yi ciniki da 'yan kasuwa in sun gama sun yi maka ragi na yafe ma ka wannan ya bar ma hakkinsa ne ya bar ma amma ba da haka ba shi ya ɗauka cewa ka sayi kayan akan naira dubu ɗari biyar alhali ba haka ka saya ba baka kiyaye amana a nan ba ka sayi naira dubu ɗari hudu ka ce ai na sai ta naira dubu ɗari hudu da hamsin ne ba ka kiyaye amana saboda wakilci ya baka amincewa ya maka kuma harkar mu'amala ba boye boye saboda haka tun farko in ba za ka kai masa kyauta ba ka faɗa masa eh zan je sa maka kayan to ni me ladata in ma ku ce da shi zan je duk rigim da aka yi mun to shikenan naka ne to wannan ba matsala ko kuma idan na saya nawa za ka biya ni to alayi halli ba da saninsa ba bai halatta ka ƙara kuɗi a kai ba kuma ba da saninsa ba idan ka samu ragi bai halatta ka ce wannan kuɗin ba domin wannan wakala ce amince maka yayi dole ya san abin da zaka samu na amfani a cikin wannan harka wanda ya yi wanka a shawa ya gama danira wankan janaba ya kuskure baki ya shaka ya yi shaka ya faci wankansa ya yi wankansa ta yi dama wanka ita ce a ta'amimul ma'aibul jasad idan ka game jikinka da ruwa ka kiyaye ka'idoji na wanka shikenan ka yi da niyya dukkan jikinka ka game da ruwa kuma har ka yi alwala a ciki wankar ka ta yi wannan mai hukuncin mai kasaru ne ya samu raka a biyu ƙarshen sallar azahar bayan iman ya yi sallama shin zai iya sallamewa abin nufi a nan kai mai kasaru raka a biyu za ka yi saboda haka sai kaji ka samu mazaunan gari yana sallah ka tarar da shi a raka ta uku ka samu raka ta uku da raka ta hudu ya gama sallah ya sallah ne yanzu kai ka samu raka nawa biyu dama mai kasur raka nawa yake yi biyu za ka yi ka sallah ne ko ba za ka yi ka sallah ne ba ba za ka yi ka sallah ne ba dan me innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya liman ne domin ai koyi da shi tunda ka zo ka shiga sallar yanzu sallar ka tana rataye akan sallar dole za ka bi liman wannan ita ce ka'ida mai kasaru idan ya bi mazaunin gari to sallarsa ta dawo ta mazaunin gari an ta an tambayi abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yadda aka ce ya aka yi wanda ya zo daga wajen makka in yana sallah tare da jama'a garin makka a cikin masallacin ka'aba zai cika raka a hudu zai yi amma shi kadai yake yi zai raka a biyu ta ce wannan ita ce sunna kuma sahabi da yake sunna daidai yake da ya ce manzan Allah ya ce saboda haka saboda wannan waɗannan hadisai da kuma barin manzan Allah ma ajraktum fa sallu wa fa'atakum fa atimmu ma ajraktum fa sallu sallar da kari riski a cikin jam'in nan sallah ce ta mazaunan gari saboda haka in ka bi su kai masallaka ta zama ta mazaunan gari raka a biyu ka samu idan liman ya sallame za ka tashi ka sake kawo raka a guda biyu wannan ita ce fatawar malamai kuma fatawar manya manyan malaman suna na wannan zamani irin su shek muhammad nasir dun albani da irin su irin su muhammad ibn salih al-uthaymin duk fatawar su kenan mutane da yawa suna kuskure a wannan bangaren dama ai kasaro nake yi ba sai na cika ba a'a wannan kuskure ne ka bin liman a matsayinka na matafiyi ka bin liman da yake mazaunin gari in ka samu raka daya za ka kawo guda uku in ka samu guda biyu za ka kawo guda biyu sai dai idan baka samu ko raka daya ba misali ka zo ka tarar da shi a cikin tahiyya ta karshe a sallah azhar sai ya sallame idan ka tashi kai me za ka yi a guri imam mali haka abin za ta zama wanda kuma gaskiya ya fi ya fi rinjaye domin baka samu hukuncin jam'i ba baka samu hukuncin jam'i ba hatta wannan yanayi ma wasu malamai suka ce a'a ko tahiyya ka samu tun da ka zo ka fara sallah da shi idan ya sallame raka hudu za ka yi amma imam mali yace za ka yi raka guda biyu kuma fata wasa ta fi dacewa a wannan yanayi amma ka samu raka daya to za ka cika raka uku idan ka samu biyu za ka kawo raka a guda biyu wannan kuma yana ji ne ina neman taimako ne ya ce isa ce ba tare lafiya watan su shida a asibiti kuma ana neman taimakon naira dubu ɗari biyu ita da allah fada wa jama'a ko da wani allah zai sa ya taimaka masa ya rubuta kuma nambar wayarsa a nan saboda haka za mu bar takarda gurin sakatare in Allah ya sa wanda ya ji wannan sanarwa kuma Allah ya hore masa zai taimaka da wani abu sai ya zo tunda ya ba da namar waya sai a kira shi a je gurinsa a tabbatar tunda ka san harkar Najeriya a yau sai hankali yawa ba ba mamaki zumunta ya zama ta wani abu ne daban tunda ya bara lambar waya za a kira shi a jihar inda yake saboda haka wanda Allah ya hore masa yana da kyau a taimaka wallahu fi auni abdi ma kana al-abdu aw ma dama al-abdu fi auni akhihi musamman ga masu hali yace shi naira dubu ɗari biyu wani a banza ma yana kashe naira dubu ɗari biyu din nan a banza babu abin da zai amfane shi to irin wadannan mutane idan sun ji wannan sanarwa yana da kyau su taimaka domin su samu lada a gurin Allah subhanahu wataala musamman a wannan wata mai alfarma watan ciyarwa watan taimakawa kuma ce yarinya sai ba ta da lafiya wajen wata shida a asibiti ana so a yi musu aiki ba hanya to Allah ya samu dace na'am aya ta wadhkur rabbaka jiya mun karanta mun yi bayani amma za mu dan ƙara bayani kadan akai saboda haka malam zai sake karantawa wadhkur rabbaka fi nafsika tadarrua أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغلو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه لا يستكبرون عن عبادته يسبحونه وله يسجدون نعم من بصر وانا آية واذكر ربك كان بشي أبنجيجنك في نفسك أرانك تضرعا كان من تسكنتر لكيك الله وخيفة كان من جنس أوران الله ودون الجهر من القول با تارد دقا مريا با بالغدو أن بشي الله بالغدو دا أصبا دا سافي والآصال دا يما ولا تكن من الغافلين kada ka kasance daga cikin masu gafala kada ka kasance daga cikin gafalallu wannan ayar tana magana akan zikiri ambatan Allah subhanahu wata'ala zikiri abu ibada ce mai muhimmanci kwarai da gaske Allah subhanahu wata'ala ya kodaitar a ambace shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kodaitar a ambace shi kuma abinda malamai suke faɗa ba wata ibada a cikin alkur'ani da Allah ta'ala ya ce a yi ta da yawa kamar zikiri zikiran kathira Allah ke cewa wa zakirin Allah kathira din da galibin Allah ya ambaci ambata Allah sai ce ku yi da yawa ku yi da yawa alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ana so ka ambaci Allah kana tsaye kana zaune kana kwance a kowane yanayi a wani hadisi manzo Allah yake cewa wannan yana ambatan Allah da wanda baya ambatan Allah kamar mutum matacce ne da rayayye mai ambatan Allah shi ne rayayye wanda baya ambatan Allah matacce ne to kuma Allah ta'ala a wannan aya Allah ta'ala yake bada yanayi da ladubba da ya kamata a ambaci Allah subhanahu wata'ala abu na farko da Allah ya ambata shi ne wani sha'ilin mutum ya ambaci Allah a zuciyarsa a ransa ba tare da daga murya ba ba tare da mutsa harshe ba wannan ma yana da amfani yana da irin tasirinsa wannan ma nau'i ne na ambatan Allah subhanahu wataala kuma malamai suka ce wannan yafi wato taimakawa wajen samun ikhlasi ya zama kana ambatan Allah cikin zuciyarka ba wanda ya sani kana tunani dangane da al'amarin Allah subhanahu wataala ba wanda ya sani ba wanda yake jinka wannan yayi taimakawa wajen samun ikhlasi da kuma gujewa riya ladabi na biyu da Allah ta'ala ya ambata tadarru'an kana mai kaskantar da kai mutum ya ji cewa duk da cewa yana ambatan Allah ya ji cewa shi mai tafsiri ne bai kai matsayin da ake so ba ya ji cewa bai komai ba kar ya girman kai ya ji cewa shi bawan Allah ne subhanahu wata'ala wani yake faɗa min wani ne yake cewa su sun yi istighfari har yanzu suna bin Allah bashi kaga wannan babu tadarru a ciki mutum shi ya istighfari har yana bin Allah ba shi ka wannan batun basira ce to ga wannan ya saba batun Allah tadarru sai yayi zikirin amma ya rasa ne tadarru har alfahari ma yake to wannan bai dace ba ladabi na gaba da Allah ta'ala ya ambata wa khifatan kana mai jin tsoron Allah tare da jin tsoron Allah subhanahu ta'ala ba mamaki cikin wannan zikirin ya zama kai wani kuskuren da kai baka sani ba Allah ya kama ka da wani kuma ka ji tsoron azabar Allah subhanahu ta'ala sannan a ladabi na gaba wa dunal jahri min alqawli idan mutum zai yi zikiri da harshe kar ya daga murya da yawa wa dunal jahri min alqawli min alqawli anan ba wai daga wato bayyana zikirin da gaba daya aka hana ba kada mutum ya bayyana zikirinsa bayyanawa wadda ta wuce iyaka abin da zai fassara wannan shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka karanta jiya arbi'u ala anfusikum ku sauƙaƙa wa kawunanku malamai suka ce wannan ya nuna cewa sun daga murya ne daga wanda ta wuce iyaka amma an da bata wuce iyaka ba babu laifi mutum ya bayyana ba haramta ba kuma akwai dalilin da suka nuna wannan kamar hadisi da muka kawo jiya wani bangaren sa mun kawo idza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi idza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairu min mala'ihi idan mutum ya ambace ni a cikin mutane a cikin jama'a Allah ta'ala ya ambace shi a cikin mutanen da ko a cikin halittan da sun fi mutanen nashi mala'iku kenan ko to ba da za ka ambaci Allah a cikin jama'a ba tare da me ba jama'a sun ji ba an gane inda daga muryar bata wuce iyaka ba wata bayyanawa shine kai ya zama wanta kana ji da kunnanka wanda yake kusa da kai yana jinka wannan bayyanawa ce ba sai misali a cikin masallacin nan zan iya yanzu a wani zaman nawa in ambaci Allah in bayyana malam ya ji amma ko ba ku ji ba amma duk da haka za a ce ne na yi jahuru amma idan da daga murya har can baya sun ji kaga wannan ya zama wani abu daban na wuce iyaka to abinda ake so ko da mutum zai bayyana wato zikirinsa ya zama to shi zai ji da kunnensa na kusa da shi a zai ji to wannan ba hana ba idan ya zama to babu riya an gane idan bai baya yi wa mutane tashwishi ba za ka hana wani karatunsa ko ibadarsa ba za ka dami wani ba wannan ibada ce za ka yi tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala wani yana zaune yana wani aikinsa ko wani karatunsa kai kana ta istighfari astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kada ta yi shi kuma wannan yana hana shi abin da yake kaga ana ka shiga hakkin shi to irin wannan yanayi ba a so ka daga murya ka daga ka bayyana zikirinka sannan kuma idan dagawa da za ka yi bayyana zikiri za ka kar ya zama ya wuce iyaka wanda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a sahabbai kuma haka ne zikiri bayan salloli na farilla mutum ya bayyana zikirinsa ba hana ba game da hadisin ibn abbas ya nuna yake cewa a mutane sun kasance suna bayyana zikirinsu suna daga murya da zikiri a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn abbas yake cewa wani sa'ili ma da wannan nake gane cewa an gama sallah الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر idan ba dagawa sosai za a yi ta yadda za a takura wani ba ba hana wannan ba don hadis ibn abbas ya zo a kan wannan a takaice dai fadin Allah subhanahu wataala wa dunan jahri min alqawli ba wai an hana gaba ɗaya bane a bayyana zikiri abin da aka hana shine ka daga murya sosai ya wuce iyaka ko kuma ya zama to akwai riya ko kuma ya zama to za ka takura wasu amma idan aka rasa waɗannan matsaloli za ka iya ka bayyana zikirinka ta yadda za ka ji da kunnanka ko na kusa da kai ya ji in babu riya malamai suka ce wani sa'ilin ma wani yanayi zai kama ya zama mutum ya bayyana zikirin ma yafi idan baka bayyana ba da za ka yi bacci idan baka bayyana ba za ka yi bacci amma idan ka bayyana baccin zai tafi kaga anan me ya kamata kai sai ka bayyana baccin ya tafi a kai zikirinka idan babu a riya a ciki kuma sannan akwai guraren da kuma ana so a daga murya ma sosai zikiri ne mai kiran sallah ba zikiri bane me ake so ya daga murya na irin kabarbari a al-mutlaqa da ake lokacin mina ayyamu tashrik da sauransu ana so a daga murya su har sahabbai suna zuwa kasuwa mai suna daga murya haka na kuma a cikin aikin hajji ana so mutum zai talbiya ya daga murya har an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani aikin haji ne ya fi lada sai ya ce al'ajju wa sajju al'ajju shine daga murya da talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik a ta daga murya sabai suna har murya suna dashewa ana son wannan amma a cikin aikin haji an gane to saboda haka kamar da muka yi bayani ba a hana bayyana murya ba amma da sharadin da aka ambata ba a son mutum ya daga murya da ya wuce iyaka har shi kasa ya rasa nutsuwa ya hada zuffa har da buga kirji da rawa kaga wannan ya sa wa manufar zikiri ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ana so ayi zikiri ne a samu nutsuwa a samu rahmar Allah subhanahu wataala amma kai kanka a lokacin da kake babu nutsuwa kaga wannan bai zama to zikiri a da ake so ba ko wani sa'ali kuma akan mutum yakan hada tsakanin zikrul lisan da zikrul qalbi suka ce wannan yafi kana faɗa da harshenka kana la ilaha illallah ko istighfari ko subhanallah kuma kana hallaro ma'anar abin da kake faɗa kana tunani akai kana tadabburi akai ta wannan yafi kowanne sannan kuma daga cikin laduba na zikiri da Allah ya ambata a nan mutum ya kiyaye azkaru sabah wal masa azkaru sabahi wal masa'i wani malami yake cewa duk wanda ya kiyaye azkaru sabahi wal masa'i addu'o'i da azkar wanda manzon Allah ya karantar wanda ake yin su da safe da yamma wanda ya kiyaye su zai shiga cikin fadin Allah subhanahu wataala wazakirina Allah kaseeran wazakirat to yana da kyau a kiyaye wannan da yawa daga cikin mutane suna sakaci wato dan adam tsakatsaki yana masa wahala galibi wasu da aka ce musu a yi zikiri a zamanto zakirai sai suka yi min suka wuce gona da iyaka suka wuce gona da iyaka aka yi kwashe-kwashe da yawa ana zikiri ana tsalle ana mene sai aka wuce iyaka ko mutum ya rata kirbi a wuya yana yawo ta ce kamar kayan ado ko ne sa kunne kaga duk wannan akwai wuce iyaka zikiri da zaka yi ibada ta tsakaninka da Allah subhanahu wataala wani ma yana rata ya carbi dan waye ba wasu haushi tun dan ya ba wasu haushi don wanda yake ka wanda duk ya tashi daga ibada duk wani tashi daga ibada sai a wuce iyaka ba daidai bane wasu kuma da suka ce sun kaurace cewa bid'a sai kuma suka yi suka yi natsasu suka yi sakaci wajen ambaton Allah subhanahu wataala saboda haka wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana ambatan Allah a majalisi guda ana irga manzon Allah wajen istighfari dari a majalisi guda astaghfirullah astaghfirullah saboda haka kuma ba sharadi bane wajen ambatan Allah sai ka dauki sharadi ba sharadi bane sai kai alwala kana tafiya cikin motarka kana zaune a office kana zaune a kasuwa ko kana magana Allah ji kansa ibnu Abbas ake cewa wani sa'ili yana cin abinci ma yana istighfari wani sa'ali yana ba da fatawa a cikin nurin aladdar ana karanta tambaya shi kafin a ƙara a gama karanta tambayar yana istighfari to haka ya kamata mutum ya ribaci a wato lokacinsa amma kuma kar ya wuce iyaka domin ka wuce iyaka ka sa bid'o'i man amila amalan laysa alaihi amruna wa huwa raddun domin ka shi shigi ka wuce gaban Allah ka wuce gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana da kyau musulmi ya zamanto a tsakatsaki a cikin al'amuransa to shine imam al-alusi mai ruhul ma'ani a cikin tafsirinsa wajen fassara wannan aya yake cewa malami ne masari sosai yake cewa wannan aya wa hiya na'iyatun ala jahalati zamanina min al-mutasawwifa wannan ayar tana bayyana a fili kuskuren wasu jahilai na zamaninmu daga cikin sufaye ba duka yake ba ala jahalati zamani na minal mutasawwifa daga cikin sufaye to jahilai daga cikin su ma yaf'alunahu abin da suke wajen ambatan Allah mimma yustaqbahu shar'an abin da yake a shar'ance bai da kyau an san munin sa a shar'ance wa aqlan hatta a hankalci abubuwan da wasu suna da sunan zikiri ko a hankali mai hankali ba zai da wannan babban a shari'ance yake cewa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana nuna munin abin yana nuna takaicinsa saboda haka babu wanda ya isa ya hana zikiri matsalar da ake fuskanta in mutane suna zikiri na bid'a kace da su wannan yanayin da kuke yin nan bid'a ce banzan Allah bai yi ba sahabbai ba su yi ba sai a ce ku ba ku san zikiri sai a ce makiyan manzan Allah ha wannan ya akwai tsanani akwai guluwi a ciki idan mutum ya maka nasiha ka tsaya ka duba tsakani da Allah kai abin da kake akwai hujja a kai shi abin da ya faɗa ma akwai hujja ko babu hujja inda yake akwai hujja sai kai aiki da shi to Allah ya datar da mu kafin mu ci aya ta gaba na so in yi tambayi tun farko na manta a jiya mun kawo hadisin Abu Qatada wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin dare ya ya ji irin yadda sayyidina Abubakar yake sallah ya kuma ji irin yadda sayyidina Umar yake sallah sayyidina Umar ya daga murya sayyidina Abubakar ya sassauto da muryarsa yace wa sayyidina Abubakar ka dan daga karatunka ka dan daga muryarka yace sayyidina Umar ka dan sassauto da ka dan rage muryarka da ya tambayi sayyidina Umar dan me ka daga muryarka sai yace uqidul wasnana wa atrudu ash-shaytan dan zo fassara kusa mun na fassara uqidul wasnana wa zai tunawa eh zan kori bacci amma fassarar ta yi ba ku yi mun tambihi ba to ya kamata ku yi mun tambihi uqidul wasnana me yake nufi zan tada mai bacci idan na daga murya wannan yana bacci ya ji karatu na zai tashi me shi ma yayi qiyamul layl amma ya fassara da me zan kori bacci wannan kuskure ne rubucewar harshe an fahimta uqidul wasnana zan tada mai bacci wa aturbu shaytana zan kori shaidan to Allah samu dace Allah ta'ala yake cewa innal ladhina inda rabbika wadanda suke wajen wadanda suke wajen ubangijinka la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai ga barin bautawa Allah subhanahu wata'ala wa yusabbihunahu suna tsarkake shi walahu yasjuduna ga Allah shi kadai suke sujada innal ladhina inda rabbika wadanda suke wajen ubangijinka malaiku kenan masu matsayi wanda suke dauke da al'arshi da sauransu la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai wajen bautawa Allah subhanahu wataala suna bautawa Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ambaci wannan ne domin mutane su yi koyi da su kwadaitar da mu'minai su zamanto masu koyi da annaba wajen bautawa Allah wajen barin girman kai wajen bautawa Allah subhanahu wataala Allah ta'ala kamar raddi yake wa kafirai waɗanda suka kisa bauta wa Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala yake cewa idan ku kafirai na maka da sauransu kuka ki ku bauta wa Allah subhanahu wata'ala Allah yana da bayin da suna bauta masa Allah ba dan yana da bukata zuwa ga bautar ku ba tukunna Allah ya ce ku bauta masa idan kun bauta masa dan kanku idan ba ku bauta masa ba kanku kuka cuta amma Allah yana da bayin da suke bauta masa ba sa takaitawa don wannan raddi ne wannan raddi ne ga kafirai sannan kuma kudaitarwa ce ga mu'minai su zama duk masu koyi da mala'iku kamar yadda wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ala tasuffuna kama tasuffu mala'ika me zai hana ku sahu ku hada sahu idan za ku yi sallah kamar yadda mala'iku suke yin sahu idan su tsaya za su yi sallah to shi ne kamar da tasuful mala'ika inda rabbiha kamar da mala'iku suke yin sahu a wajen ubangijinsu sahabbai suka ce ya rasulullah ya mala'iku suke yin sahu a wajen ubangijinsu sai manzo Allah ke cewa yutimmuna sufufa yutimmuna sufufa al-awwal suna cika sahu na farko farko sai an cika sahu na farko kafin a ji sahu na biyu sai an cika sahu na biyu kafin a ji sahu na uku kuma ku zamanto haka mu manzo Allah ko dai tarwa yake ne ai koyi da mala'iku hakan nan ma'ayan nan a fakaice Allah ta'ala yana yana kudaitar da mu'minai su koyi da mala'iku haka nan kuma ana raddi da kafirai idan su basu bauta wa Allah ba Allah yana da bayin da za su bauta masa kuma ba su girma kai ga Allah subhanahu wata'ala ba Allah ta'ala yake cewa yusabbihunahu suna tsarkake Allah subhanahu wata'ala suna Allah tasbihi suna tsarkake shi daga duk wata tawaya walahu yasjuduna kuma ga Allah kadai suke yin sujada ba wa yasjuduna lahu ba akwai bambanci walahu yasjudun da wa yasjuduna lahu idan kace wa yasjuduna lahu suna yi masa sujada amma wannan ba zai hana ya zama suna yi wa wani sujada ba amma walahu yasjuduna gashi kadai suke sujada wannan ya nuna cewa ba sa yi wa wani sujada banda Allah subhanahu wataala kamar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mana kai kadai muke bautawa in kace na'buduka muna bauta maka ta yi zama kana bautawa Allah kuma kana bautawa wani Allah amma idan kace iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa ya Allah to haka nan wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduna ga Allah shi kadai mala'iku suke sujada a hadisi ya tabbata a hadisin tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa attat as-sama wa huqqa laha an ta'it yace sama tai kara kuma tana da hakki ta yi wannan kara sai manzon Allah yake cewa ma fiha mawdi'u arba'i asabi babu gurin da girman sa ya kai da zaka samu ka shimfida yatsu guda hudu duk girman sama face za ka tarar da a gurin mala'ika yana ya aje goshinsa ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala sujada ba za ka samu guri wanda MT ko da wata yatsu guda hudu girmansa ya kai tsayatsu guda hudu MT ba kowa a gurin ba mala'ika a gurin ba za ka samu ba face za ka tarar da mala'ika ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala sujada to shi ne Allah ta aikata walahu yasjudun kuma fi'il mubari aikin su kenan yana baya yankewa aikinsu kenan suna ta yi wa Allah subhanahu wa ta'ala sujada to saboda wannan sama ta ji nauyi take yin kara saboda nauyin mala'iku da ke suke sujada a kanta to sha sa malamai suke cewa hikimar da ta sa aka shar'anta a nan sujada wannan shine gurin sujudu tilawa na farko a cikin alkur'ani sajdatu a tilawa ko wuraren da idan an je gurin in ana karanta alkur'ani za a yi sujada to wannan shine guri na farko dan Allah ta'ala ya ambaci cewa mala'iku suna yi wa Allah sujada kai ma muka da alkur'ani idan ka karanta wannan suna yi wa mala'iku suna yi wa Allah sujada to kai kai ma kai koyi da mala'iku kai wa Allah sujada nan take ka samu lada a wurin Allah subhanahu wataala ya tabbata a hadisin Abu Hurairah wanda imam muslim ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dan adam ya karanta alqur'ani ya karanta ayar da akwai sujada a ciki ya sajad yayi wa Allah sujada shedan sai ya koma gefe yana kuka yace na halaka ya kai tona dan adam an umurce shi yayi wa Allah sujada yayi wa Allah sujada zai samu aljanna shedan yana kallon ka idan ka karanta ayar da akwai sajdatu tilawa sai nan take kai wa Allah sujada shedan yana kallon ka ya koma gefe yana kuka yana cewa na halaka ya kai tona dan adam an umurce shi yayi wa Allah sujada yayi sujada yayi sujada zai samu gidan aljanna ni kuma an umurce ni in yi wa Allah sujada naki za sa ni wuta to shi kansa wannan sujada bayan ka samu lada za ka ƙara ba wa shaidan mai haushi ya ji haushi a hadithin ibn umar ibn umar yake cewa wanda imam ibn umar yake cewa annabi sallallahu alaihi kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yaqra'u surata allati fiha sajda zai karanta surar da akwai sajdatu tilawa a ciki akwai sujada fa yasjudu sai sujada wa nasjudu ma'ahu mu ma sahabbai da muke gurin mu bi shi mu yi sujada zamu wannan ka'ida wani yana karanta alqur'ani kana sauraron sa yayi sujudu tilawa kai ma zaka sujudu tilawa yake cewa hatta ma yajidu ahaduna makanan li mawdi'i jabhatihi saboda yawan sahabbai da ke gurin kowa zai yi sujada har mutum da kirri samu gurin da zai aje goshin sa haka sahabban manzon Allah suke to yana da kyau idan mutum ya je gurin sujudu tilawa yi sujudu tilawa malamai sun yi maganganu da yawa akan wannan ba lokacin sa bane idan mutum ya koma da tattafai da bayanai da malamai suka yi zai samu bayani muhimmi daga ciki da anan Allah ta'ala yake so ya nuna mana ba dan ya bukatu zuwa ga ibadar mu bane yace mu bauta masa Allah yana da mala'iku ba iyaka suna masa bauta saboda haka idan dan adam ya bauta wa Allah subhanahu wataala dan amfanin kansa idan bai bauta wa Allah ba kansa ya cutar kuma anan kwalitar da mu ake mu koyi da mala'iku mu zama to masu yawan bauta wa Allah masu tsarkake Allah Allah ce wa yusabbihunahu ba sa wa Allah shirka to kai ma ya kamata musulmi ibadar da zaka yi kada ka hada Allah da wani ka tsarkake Allah wajen bautarka ko wajen wani addu'a ko wajen tawakkali ko wajen roƙo kada ka yarda cewa wani dan adam zai maka wani amfani ka bashi wani haƙƙi na Allah subhanahu wataala idan ka yi ka halaka ibadar taka ta tashi a aikin banza Allah ya kiyaye da wannan muka karshe wannan sura mai albarka suratul a'raf yanzu kuma zamu shiga wata sura mai albarka suratul anfal yas'alunaka anil anfal bismillahir rahmanir rahim yas'alunaka 'anil anfal قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم na'am suratul anfal wannan sunanta kenan da wannan sura ta shahara saboda ambatan anfal a cikin wannan sura kuma aya ta farko ma da wannan ta fara kuma ana kiranta suratul badr har wala yau domin Allah subhanahu wataala ya fayyace bayani akan yakin badr a cikin wannan sura mai albarka wannan sura ta sauka ne a madina ta fara sauka ne bayan wato yakin badr bayan an yakin badr Allah subhanahu wataala ya fara saukar da wannan ayoyin wannan sura kuma ta sauka wasu malamai suka ce wannan sura ta sauka bayan suratul baqara wasu malamai suka ce bayan suratu ali imrana a jerin alqur'ani ita ce sura ta nawa ta nawa sura ta takwas kuma wajen sauka ita ce sura ta 89 da ta sauka haka malamai suka ce a wannan aya kamar surori na madina surori da suka sauka a madina tana dauke da bayani akan hukunce-hukunce na shari'a abin da ya shafi mu'amala da sauransu musamman ma wannan sura Allah ta'ala ya bayyana ka'idoji da hukunce-hukunce na yaƙi da mu'amala da abokan gaba da fursunonin yaƙi da dubaru na yaƙi Allah ta'ala ya ambata sannan kuma Allah ta'ala ya fayyace bayani akan gazwatu badr yakin badr wanda yake shine yaki na farko babba a cikin addinin musulunci Allah subhanahu wataala a cikin wannan sura kamar sauran surori ya umarni da a ji tsoron Allah subhanahu wataala a zamanto bayi su zamanto masu da'a ga Allah da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin manufofi wannan sura abubuwan da wannan sura ta tattauna akwai umarni akan haɗin kai al'ummar musulmi su hada kawunansu kada su rarraba sannan akwai jan kunne da kuma yin hajjara akan makirci na munafukai sannan ayan a wani sura ta rufe bayani akan ƙauna tsakanin al'ummar musulmi musulmi da musulmi mu'mini da mu'mini ‘yan uwan juna ne ko da garinsu ya zama ya zama daban garuruwan suka sha bamban yarukan suka sha bamban amma kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah ta hada su dalilin sa kuma wannan sura ko wannan aya da muka karanta yas'alunaka anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul dalilin saukan wannan aya kamar yadda ke mafiya yawa yawan malaman tafsiri suka tafi a kai kamar yadda ya zo a cikin wato hadisin ubada ibn sami yake ba da labari kamar yadda ya zo a cikin musnad na imam ahmad bin hanbal da kuma alhakim a cikin almustadrak da kuma ibn hibban ubada sahabin manzon Allah ubada ta ibn sami yake cewa da aka yakin badar an yi ne a shekara ta biyu bayan hijira wanda bayani insha Allah zai zo me yasa aka fara yakin ya aka aka fara yakin insha Allah bayani zai zo to yake cewa ubada yake cewa da aka yakin badar aka fara samun nasara aka samu nasara akan kafirai kafirai suka fara gudu sai sahabban manzon Allah suka kasu gida uku wasu suka bi kafiran suna koran su suna karkashe su wasu kuma suka shiga tara ganima wasu kuma suka tsaya tare da manzo Allah domin su kare manzo Allah to bayan kuma ya lafa ga an tara ganima za a zo maganan ganima su waɗanda suka tara ganima suka ce ganima mu muka tara saboda haka babu wanda zai tarayya da mu su da suka kori kafiran suka ce a ba dan mun kore su ba za ku samu damar tara ganiman ne ai sai da muka kore su suka bar gurin tukuna kuka samu damar me tara ganimar inda sun tsaya a gurin ina ko ina maganin tara ganima saboda haka mu ma da rabon mu a ciki to sai kuma waɗanda suke tsaye tare da manzon Allah suka kare manzon Allah to ai mu ma mun tsaya ne domin mu kare manzon Allah mun san tara ganimar inda mun ga dama mu ma da mun shiga tara ganimar kuma maganar koran kafirai in mu ma idan mun ga dama da mun amma mun tsaya ne mun shigala ne domin kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da yasa aka yi wannan sabanin a lokacin ba wani hukunci da ya sauka akan ganima sun yi la'akari a jahiliya kafin zuwa musulunci suna yaƙi yaƙi ko suna samun ganima suna da ka'idoji ne na raba ganima suna da tsare-tsare na raba ganima sai suka yi la'akari da abin da suke yi mai a na jahiliya tunda ba wani sabon hukunci wannan shine yaki na farko suka gina hukunci akan abin da suka sani tunda Allah bai sako da me aya ba wannan zai zama to abin zargi ne ga sahabbai inda akwai wata aya tukuna suka saba amma ba wani hukunci sun yi la'akari da abin da suka sani to shine Allah ta'ala nan take ya sako da aya kafin ma su je Madina bayan sun bar gurin yakin yas'alunaka anil anfal kulil anfalu lillahi wa rasul wannan shine a mafiya yawa yawan malamai abin da suka faɗa wasu malamai suka ce dalilin sauka sa'ad ibn abi waqas ne da aka gama yakin badr ya zo da wani takobi ya dauki wani takobi na wani kafiri ya zo gurin manzo Allah ya rasulullah ina so a bani wannan takobin sai manzo Allah ya ce ka mai da takobin gurin da ka dauka ka aji ma'ana ka je ka hada da sauran ganima abun ya shiga ransa da yawa ya ji kamar zai aji ya sake dawo ya rasulullah wannan takobin fa ina so sai manzo Allah ya ce ka mayar ka aje inda ka dauka to sai Allah ta'ala suka da aya is'alunaka anil anfal qul lil anfal lillahi wa rasul to wannan labarin da wace babu jin karo da juna babu abin da zai hana ya zamanto wannan ma ya faru wannan ma ya haru gaba da suka labarun abubuwan suka faru sai Allah ta'ala ya hada ya saukar da aya yana bayyana musu idan aka samu ganima yaya za a yi da ganima Allah ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim yas'alunaka anil anfal suna tambayar ka dangane da anfal ganimomi ya za a raba wa za a baiwa su waɗanda suka tara ganima za a baiwa ko waɗanda suka kori kafirai su za a baiwa ko waɗanda suka tsaya tare da manzon Allah suka kare manzon Allah su su za a baiwa ko kuma dukkaninsu suna da haƙƙi a ciki to jayayya suka yi to amma wannan jayayyar da sabai suka yi akwai mai tambaya a ciki kamar suna ce ya rasulullah waye ne wanda ya fi dacewa da wannan to shine Allah ta'ala ya tsaruna ka suna tambayar ka anil anfal dangane da ganimomi ganima da aka samu waye ne yake da hakki a ciki anfal jam'u nafali nafal bi fathil fa kuma asalin nafal shine az-ziyada qari to sha sa nafila sallata nafila ana cewa me nafila ma'ana qari akan me sallata farilla qari akan sallata farilla kamar da Allah ta'ala yake cewa dangane da Annabi Ibrahim alayhi salam wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafila qari akan wa akan Annabi Isma'il ya roki da Allah ya bashi Annabi Isma'il sai kuma Allah ta'ala sake bashi Annabi Ishaq kuma aka samu Annabi Ishaq ya haifi Yaqub to shine Allah ta'ala yake cewa nafila qari akan Annabi Isma'il da aka bashi kuma an kira ganima da nafal saboda ganima ƙari ne akan ainihin manufa ta yaƙi idan an je yaƙi ainihin manufa ta yaƙi ita ce mai cin nasara wanda ita ce manufa ta haƙiƙa ko ka tara ganima baka ci yaƙi ba ai bai ba to amma idan ka ci yaƙi ka yi nasara ko ka samu ganima ma mai ka biya mai ka samu biyan bukata saboda ƙari ne akan asalin biyan bukata na yaƙi shi ya sa aka kira ganima nafil ko nafal wasu malamai suka ce a'a shi mun da yi jihadi musamman jihadi na addinin musulunci ina da lada a gurin Allah subhanahu wataala wannan shine babban manufa mujahidi samu lada a gurin Allah subhanahu wataala idan kuma an kashe shi a gurin ya samu shahada ya zama mai dan gidan aljanna to idan ya samu ganima kuma wannan ƙari ne akan lada a da ya samu kuma wasu malamai sun har wala yau a musulunci ganima ƙarin falala ce da Allah ta'ala ya baiwa wannan al'umma musulmi yana daga cikin abubuwa da aka baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba a taba baiwa wani annabi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abubuwan da yace utitu an bani wasu abubuwan da ba a baiwa wasu annabawa ba daga cikin manzon Allah ke cewa wa uhillat liyal ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli idan an ji an yi yaƙi an samu ganima ya halatta wanda suka halarci wannan yaƙi da jagoran yaƙi a ci wannan ganima amma mutanen da annabawa na da ba haka bane kamar da zuwa cikin hadisin muslim a hadisin abu hurairata wani annabi ya je wani yaƙi aka yaƙi aka tara ganima domin wuta ta zo ta ƙona dama wani ta shiga ila idan sun yi yaƙi su samu ganima sai su tara guri guda sai Allah ya turo da wuta wutan nan ta zo ta ƙona wannan ganima suna tsaye suna kallo idan ta ƙona ƙurmus ta ƙone ƙurmus ta wani alama kenan Allah ya karbi aikin su babu abin da za su dauka cikin wannan ganima ba an haramta musu ba halatta musu to shine wata wani annabi yaji aka yaƙi aka tara ganima ana sa ran wuta ta zo da ƙona wuta ba ta zo ba sai annabin yace akwai ha'inci da aka yi wani ya ɗauki wani abu ya saci wani abu a cikin wannan ganima sai ce ku zo kowace shugaban kowace kabila su zo su yi mu baya shugaban kowace kabila suka zo kowane jama'a kowace jama'a suka suka aje mu hannunsu akan hannunsa sai hannun ɗaya daga cikin shugabannin ya makale a jikin hannun annabi to ce da za a yi wannan a cikin mutanenka ne wanda ya sata saboda ka tara jama'anka aka tara jama'a suka zo sai kowa ya zo ya aje hannunsa akan annabi aka aje hannu akan annabi sai mutum biyu ko uku hannayen suka makale a jikin hannun annabi aka ce ku kawo abin da kuka sata zinariya gol suka sata aka zo suka kawo suka hada da ganimar wuta ta sauka wuta wuta ta sauka ta kona ganimar da suka tara to kuma su ba halatta musu ba wuta ta zo ta kona to mu kuma al'umma musulmi aka halatta mana idan an ji an yi jihadi na Allah da annabi ba ba kowane jihadi ba ka kashe mutane ka ta jihadi ba jihadi na Allah da annabi kuma ba halatta jihadi don kashe mutane kawai ba ba halatta jihadi don kashe mutane kawai ba a'a da manufofi wanda idan dalili ya zo za mu bayani a kai to shine a aka aka kira ganima nafal domin ƙarin falala ce da Allah ta'ala ya baiwa wannan al'umma musulmi a wancan hadisin na wancan annabin a kissar wancan annabin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ba da labari a ƙarshen hadisin yake cewa falam tahillul ghana'im li ahadin min qablina ganima bata halatta ga wani ba gabaninmu al'ummu da suka gabata ba wata al'umma da aka halatta musu ganima yake cewa mu ma an halatta mana ne zalika bi anna Allah tabaraka wa ta'ala saboda Allah madaukakin sarki ra'a da'fana wa ajzana Allah ya kalli gazawarmu da rauninmu fa tayyabaha lana sai ya halatta mana inda ba halatta ba sai a shiga fitina akan ganima tausayi ne na Allah ya ga rauninmu al'umma musulmi na wannan zamani ko al'umma ta wannan al'umma musulma to shine in ji manzon Allah Allah subhanahu wataala ya halatta mana ganima kuma lafazin nafal da sunan ganima ya zo a cikin harshen larabci a cikin wake-wake na larabawa kamar da labit yake cewa inna taqwa rabbina khairu nafal wa bi idnillahi raisi wa ajal inna taqwa rabbina khairu nafal ma'ana tsoron ubangiji shine ganima mafi alkhairi duk ganima da zaka samu in ba tsoron Allah yake manza ne amma ka samu tsoron Allah ka samu duk wata ganima lillahi wa rasulina gani ba mu samu damar mu shiga ba za mu hakura mu tsaya a nan idan Allah kai mu gobe sai mu sake karanta ayar mu tashi gaban Allah subhanahu wataala lillahi wa rasul me ake nufi da wannan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu dadarsa gaba ɗaya abin da muka faɗa zama da kuskure Allah ya fi mana gaba ɗayan mu Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka sani na gaskiya Allah ya wazar mana da zama lafiya wannan ƙasa ta mu da sama ƙasashen musulmi shugabanninmu Allah ya datar da su zuwa ga abin da yake shine alkhairi Allah ya bi mana bukatunmu na alkhairi ya karba mana kyawawan ayyukanmu ya gafarta mana kurakuranmu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك